بسم الله الرحمن الرحيم في وذكر جمل نروم الأدب بيتي لهمسي لكي للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه عيب كم يأتي كسم حال النفس وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى yace lin nafsi aibun rai yana da aibu kuma a wasu aka ce yana yin son ranka yawon aka ce kana yadda rai yake so kuma za a samu daidai ba shi ne malamin da ke cewa halifin nafsa wa shaitana wa sihima wa ibu ma mahalaka ne saboda yi rai ne baya son wahala ko ka so da ka iya gaze wahala yana iya sa ka sata yana iya sa ka karya yana iya sa ka shawa har ka yi zina saboda haka ka kiyaye rai da shi ne allah ce wa ma ubar rubu nafsi inda nafsi da amara da nufsu ka hore rai da har ta zama ya iya har nafsi mutmainna rai da tsatsiya ita ce mai komawa ga ubangijin tarabiya da markaiya da ruhi aifon ruhi ma yana da aiki shi ruhi abu ne wanda ba ku sani ba ya tsaro ka ana ruhi kullum ruhu min amrin rabbi wannan karfa ne shi sha ba a ganin rai to duk wanda ya zama mahajubi a ruhi ba ya ganin girman ubangiji mai horo mai hali duk wanda bai san girman allah ba kuwa to lallai nisantar abin da Allah ya hana ko abin da Allah ya ce a yi ba zai gare shi to da ka shi mumini ransa aibin shi da sauki ne nafsu da yake da aibi duk wanda ransa yake da aibi to shi ba zai ga girman ubangiji ba balle ya bauta masa dai saki gare mu wannan magana kuma ba mu kokanto a ciki na mu saboda haka abin da ya fi kamata gare ka bal adaba adaba ya zassaliku ka yi ladabi ka yi ladabi ya sani cewa kai mai shiga hanyar sufawa fa innahu shi ladabi shi ne alfahu kofar shiga da kulle salikin dukkan da neman shiga ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addaba ni rabbi fa ahsana tadi bi summa amara ni bi makarimin akhlaqi ubangiji na ya ladabta da ni ya kyautata da dabtarwa sannan ya hore ni da makarimul hada wannan hadisi yana gaya mana cewa ba a samun wani fa'ida wata martaba ba ta tabbata wani danja bai samuwa wanda ba a cusa kai a cikin ladabi ba a ƙasar ladabi ba malamai suna cewa shi ladabi komi yana da ladabinsa in za ka je kabarin annabi a kan ce fasir le kabulin mustapha bi adabi ka je kabarin annabi zaɓi da ladabi to jam da kulle matsarbi in ka je da ladabi za a amsa maka don abin da yawa shi sa Allah ya ladabtar da masu zuwa kamar la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajharu balikum balan an ta'bada amalukum suka shiga ladabin sun zo gaban annabi kamar za su dutse a ƙasa kamar duwatsu wanda sun kuke sauka a kansu ba su son ya tashi sai Allah ya ce innal ladina yaquluna aswatuhum inda rasulillahi ulai kal ladina tahana Allahu qulubuhum taba to ko a duniya malami ma makai makai ladabi gare shi ba za ka samu abin da kake so kai ko aure kake so in baka da ladabi ya ce yaron nan mara kunya mara ladabi to kai ladabi tsakaninka da ubangijinka yallabi da halarka da manzon Allah ka yi ladabi gaban malaminka domin shi ne garin annabi yake hannunsa shi sa mai ta'alimi yake kawo magana ladabin karfin karfin gidan malami na ciki kar ma ka kwanwa sako ka zauna ba kai kake da bukata ba ka bari ya fito ladabi ke in ka zo kuma za ka tambaye shi wasu adobi fijo a su'ali arile kuma arile kare tambaye shi irin tambaya ta ɗaurin nan ya tambaye shi akan makallahu cikin ladabi to shi yake cewa ba a samu komai sai da ladabi in baka yi ladabi ba ba za ka sani ba za ka samu ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya israfi da shi subhanallahi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركوا حوله للولوء من الايه المنصوب عليه وكذا ladabin ma ya aka koya ma annabi ya san ladabin amma lokacin da ya isra'i da miraji an ji inda aka tara annabawa ya yi musu nemanci a baitul maqdisi tafiya ya wuce saman farko aka tare shi na biyu aka tare shi na hudu na biyar na shida da aka je na shida sai mala'ika jibril ya ce wato ya rasulullahi nan ba kai shekara ai ba kai za ka yi gaisuwa saboda wannan kakanka ne annabi ibrahim kakanka ne kai jika ne da kafi kaka amma koya ma mutanen ka ladabi sai annabi ibrahim yana zaune a baitul ma'mur annabi muhammad ya gaisuwa yana cewa marhaban bil walad salihi wa bil nabi salihi a ce kasa dole wanda yake ga yafi ka kai masa ladabi kai ladabi ga iyayenka kai ladabi ga malaminka kai ladabi ga shehinka kai halarabi ga halarin Allah kai ladabi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kala mu hajjaji ne ba akwai babin adamu kaya hajjaji adamu biyan bukata ma ya za ka shiga masaikin ka yi ladabi ka shiga da boran shekar ka rufe kanka kar ka yi magana adamu juma'a ce shi ma akwai ladabobin juma'a duk wanda bai da ladabi bai samu wani abu shi ne ce to ban adabar adaba ya sadu to don shi ladabin nan babu shi ne ko ba da kulle sani shine mai talibin ke cewa inda mu'allim wa nabi mai ke da hima la ya sahari da za ku malami kwanka malami da mai magani ma su maka nasiha ba kuma kai da nabi gaba su in ka girma malami wata rana sai kira ka ce to bidan ne bidan ne amma an kana mishi ka tsawa sai kare ka waltaku khashi'an akhata wali falaysa bil waliyi min tahadhi waltaku ka zamo khashi'an mai kankan da kai aka tawali ma abocin kaskan da kai domin mazalla ya ce man tawala a rabu abullah duk wanda ya tawali allah zai ɗaukaka shi to in kana ganin tawalin kamar kaskanci ne ba ba kaskanci ba ne ba laisa bil wali ba ka zama mai tauyayyen daraja a cikin tawazu ba wannan da sallan sallan ya cewa a wani hadisi umar ibn khattab ya faɗa a kai bari ya ce ya ku mutane tawaza ku yi tawalo bayan ni sami ku rasulallahi na ji ma'aikin Allah yana cewa man tawala alillahi duk wanda ya tawalo ga Allah rafa abu Allah zai ɗaukaka shi to kada in ta ishi na ashakallahu ya ce ka ɗauka ka ɗaga sama Allah ya ɗaga ka to zai zama a idon mutane mai girma shi tawalo ka kai ka dantar da kanka mai wani abu mutane su gana maka duk mutumin da yanzu cikin mutane na ce ni ne wani to bai samu zama wani ne haka nan wanda duk ya girman kai Allah zai rinjaye da shi zai ce ɗansa ɗansa kai a idon mutane kankane ne a cikin zuciyanka wani mai girma to shine falasta bin tawani in kai tawani nan ba za ka zama mai kaskanci ba komai ana samun tawani har suna kawo misali cewa shi alkur'ani duka ilimominsa gaba daya an tara su an tara a cikin fatiha fatiha nan yana da ilimi tara in ka ce alhamdulillah tauhidi rabbil alamin da sallah arrahman al-akka arrahim azumi maliki yawmi din haji iyyaka na'budu shari'a iyyaka nasta'in haqiqa ihdinas siratal mustaqim al-qissa siratal ladzina an'amta alaihim wa'adu da wa'idu gani masu zuba ne shi wani dani duk ilimin da tauran da lijidan da zaburan duk sun taru a sai aka kwashe su aka tura cikin bismillahi rahman rahim sai a ce kullu amran zi balit la yabda'u bismillahi wa huwa afdal to al'amari da kirki wanda ba fara da bismillah ba bai da albarka to me yasa bismillah ta taru komi a ce bismillah bismillah bismillah ko ashe ba din da digon dan bai girman kai bai sa dan sa kasa shi yasa sai Allah ya girma shi in za ka ci abinci bismillah in za fara karatu bismillah in za a yi kaza bismillah to fa amfani da tawadu ke duk sanda ka zo cikin mutane kana na kama kana ce kai mana yi da kai na faɗo shi amma kana da daraja ka koma ka biya ce bawan Allah shi faruwan shi bawan Allah ga yana to haka da tawali manzala sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'unsa bai da wurin zama a gefe a cikin mutanensa saboda tawali manzon Allah in ya zauna zai ci abin shi ya kan tsuguna ya cire ya tsawo in an ce ya rasulullah ya kake ya kai ce a akulu kama ya kulu abdu ina ci kamar yadda bawa yake ci da zama tawali'u tawali'u alkhairi da ciki duka sai shi mai kawo wani ilimi da da ilm wal gina wa hisbun kad atadu harakatul khafifi hinna rasad wal jahl wal fadl wa jalbun kad atadu harakatul rabbi fi hinna rasad fa zi isharatu idza qata raikata fadl ma fi ta ce ga wata ishara shi ilimi sifan Allah ne ko duk wanda Allah ya ara masa bai kan zama ɗaukakakke ba sai ma ga Allah ce ba mai tsoron Allah sai malami inda ma ya fi Allah min ibadihi al'ina ma ko shi gina ba sai ban Allah ba kowa Allah ya ara mashi sai ce to na baka aro ne wallahu wal ganiyyu wa antum al fuqara ko ya hisbun ko shi kishi ya bari ko wa yake so sa wa yake annallahu huwa razzaqu dhul quwwati matin to kada a tattazo to in ka duba da ilmu da gina da hisbu da wani wasali suka fara kasa ku ilmu gina hisbu da wani wasali suka to waye bai san ilmu waye bai san gina waye bai san hisbu to kaga wa harakatul khabli wasali na kasa ba su suka tabbata fi gina a cikin su to waje ɗaya shi ko jahalu ba bakaru ba jalbu ba wake son jahalu wake son bakaru wake son jalbu to ashe ilmu ya samu ɗaukaka ne ya yi ɗanɗan da kai gina ya samu ɗaukaka ne ne ya yi kaskanci hizbu ma jahalu kuwa ba mai son sa jaki an ce mashi jahili ya ce ai hakuri قال همار الحكيم ولو أصب الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط ولي كما لديك ولا دي أنا نيمان ساكري جاهلي كما جاهلي ya ihu a kan hanya ya bar wala a kan hanya ya yi mashi hon mota da ya wuce shi mai karnin ya ko to shi ne ake ce mashi jahilin banza ce ko ya haƙuri da Allah mai hawa na ya bi da jahil ni jahilin ba su jahili ne mai saukin kai na san ni jahili ne ba matsala amma sahibi mai hawa nan jahilin murakkab jahili ne murakkab jahili murakkab yawa alfuka mutum ne mahaukaci ko in ka ɗauko sannan za ka duke sai ce yau ga mahaukaci waye mahaukaci a cikin shi bai san mahaukaci ba ne sai ka sai ka kanin ka bashi magani to shi ne ce yau har gadi wannan kawai ya ishe ka isharatu ishara ne kai kankan da kai mana ilimin kake nema sai kai kankan da kai Allah ya ba gina sai kai kankan da kai ga Allah sai ka je wani wurin mai kuɗi kai kankan da kai ko kuma da kawai Allah kuma maka kuɗi sai ka kankan da kai ka zama yaron wani ko krisbun koshi nan ma ne kankancin yake a je gona a game da ruwa ko ba riga mai kyau ba wando mai kyau wahala ka taka taka ta tukuna ka je ga dan kasuwa ka mai kudin ko to wannan ishara ne rayi kata in kana da hankali ka dana rayi kata mai kawatarwa mai kayatarwa fattadari ka san ma wajen ma wajen ta abin da aka mutu ga wani hikimar nan kuma la yaskunu sayru ala al-adbari wala ala al-ashjar wa tilali yanzu ruwan sama idan aka yi ba daga sama yake zuwa yana zama a tudu yana zama a kan dutse yana zama a kan itace suna da girman kai ko dutse yana tudu wai shi ya isa allah ya ce ko ba zan saukar da ruwa kan kawo ya sauka ne ya koma kwari ko shi ma dutse shi ma shi ma shi ma tsauni an yana da tudu ko ruwan ya sauka amma ba zai zauna a wurin zai zauna a kwana to shi ne ce kan da kyau a sauran ruwa da yake fito daga sama bai zama alal albali bisa zuwa wala alal ashjari ba zai zauna a kan itace ba wacce lari ba zai zauna a kan tudu ba to shi ne man tawala'a rafa Allah da ruwa ya samu kwali sai ya zama da wannan sai ake amfani da shi wato duk mutumin da bai kankan da kai ba ba za a amfani da shi kwari da ya girma da bai ya zaunar da ruwa don ya amfani da shi la tamla an nafsika la tamdu wa la tafshati wa la mawlati wa hu amin wannan kenan ka yi maganar tawadu a can to kana so Allah ya dauka ka ka tawadu to karka yadda an nafsika da kanka ka ce duk abin da ranka yayi karka yadda ka yadda da shi ai rai shi ya jawo kabila ya kashe habila faɗan wa allahu nafsu qatla abihi fa qatala min al-khasirin ko ai rai kenan to saboda haka ka kiyaye rai din nan kar ka yarda da ita duk a wannan rai ta gaya maka yi kaza yi maka kaza in ka ji na sabo ne ka jawo billah wala tahsha siwa al-maula kar ka ji tsoron wani sai dai Allah idan kana son mutane su ji tsoron ka ji tsoron Allah idan ba kuma kana tsoron mutane to sai Allah ya baka da su ko to shi sa bayan Allah kullum sai Allah ya turo musu abubuwan da zai dame su don su ambaci Allah Allah ya rike shi siwa hamila to in ba Allah baka je da wani karfe da ranka la ta takabbara ya akhi la ta suda ولا تبائب الإله كالسدا يا أخي يا أموانا لا تتكبر كركي جرمان كي جرمان كي مهمونا أب شيفا شيدا بيدا أنا يومني هل يزو من يا كمال الشيطان قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف وشيء نظر أن رب العالمين me ya girman da shi me ya halaka shi girman kai girman kai to karkar girman kai zanda na cewa duba liman tawala a fi gairin man kasatin wa zallafi nafsihi fi gairin mas'alatin wa an faka malan jama'a fi gairin ma'asiyatin wa rahima ahlul zilli wal maskan wa khalad ahlul fiqh wal hikma duba liman alaba kasbu wa sulha sariratu wa karman alaniyatu وأذن عن الناس شره يوبى لمن عمل بعمله وأنفق الفن من ماله وأمسك الفن من قوله وقال صلى الله عليه وسلم yana cewa farin ciki ya tabbata ga wanda ya tawalu ba inda za a tuye shi ba shi tawalu din ba wai ka je gaban mai kuɗi kai tawalu ba an ce man tawalu a daga ni liginahu to shi kuma wannan ba ne kai kankan da kai dai a inda ya dace malamin ka shugaba ka da sauransu ba kankan da kai inda za a zagi uban ka na baka kuɗi wadalla ya kaskantar da ya kaskanta yana ganin kansa kaskantacce sai ga yin masallaci ba tare da roƙo ba farin ciki ya taba daga wanda ya tara dukiya ya ce da shi ba cikin sabon Allah ba Allah ya cikin ma'abota kaskanci da nuna talauci ba wani talaucin ba da wanda ya cuɗanya da ma'abota fikihu da hikima farin ciki ya tabbata ga wanda kasabin sai zama mai kyau mummu kyakkyawan niyyar sai zama mai kyau bauyayyen niyyar bauyayyen al'amarinsa mai kyau nasarar ya zama mai kyau sannan ya nisanci mutane da shagarsa ba kun shi da mutane farin ciki ya tabbata ga wanda ya aiki da iliminsa ya ce da abin da ya rahu daga dukiyarsa ya kame rahuwa daga zancensa wannan kenan to kaga maganin girman kai ne maza Allah ce la ya dukhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min kibr bai shiga aljanna wanda yana da gwargwadon bayan zarra da girman kai a cikin zuciyarsa wannan kenan sai ce na ta hasuda kar kai hasada maza Allah yana cewa iyyakum wal hasada iyyakum wal hasada bi innal hasanata hasada yaqulu al hasanati kama ta kudu narun hada ba a ƙarar wasu ba manzana ya ce ka shi kul hasana hasana ba kyau hasana yana ce kyakkyawan aiki duka kyakkyawan aiki da mutum ke hasana ce shi ne shi sannan shi ne ciwon ba a warkewa duk wani ciwo ana warkewa amma ban da hatsari kamar yadda wuta ke cin kira ne ko itace shi ne aka ce shaidan ya zo wajen annabi musa alaihi salam yana ce ya musa eh tun da kana magana da allah ka samu matsayi a wajensa ka roƙar mani shi ya gafarta mini ya gafarta mini annabi adam ya ce annabi musa kai ya ci ka malam na aiko ka tuka kowa zai ji daɗi wani ya zanga ya ma allah ya ce to shi kenan na sauraron ka abin da ya ce sai ya ubangiji bawan ka ya aiko ni musa shaidan ya ce to me ya ce ya ce ne ka gafarta mishi ya tuka ce to a ji a gaya mishi ai tsakanin da shi ba matsala ba ne adaman ne da nake masu jira yi ga kamarin shi ne zai su jira a yafe mashi dai musa da wace abin ko ya yi sauki ba ɗauka za a samu sauki haka ya shaɗan ya dawo ya ubangiji ya ce ya ce ai abin mai sauki ne ka je ka yi ma'adan musu jada a kamar da ce sai an jima to duk wanda aka samu ciwon masa lafiya bai wani sannan dai cinye zunubin sa to karka zama mai hasada idan ma ya sanar ba da kowa take ba da ubangiji kana cewa bai iya ba inda ya kai bai dace ba ko bai iya rabo ba ko bai da tunani so na kana wala turai karkariya kariya shi ake ce ba shirkul hafi suna cewa shirka kashe kashe ne akwai shirkul jali akwai shirkul hafi shirkul jali shine mutum ya ce Allah yana da akwai na da abokin tare shirkul hadi boyayyen shirka shine ba za ka yi abu sai dun mutane in za ka yi ibada ba za ka yi dun mutane sai dun mutane in za ka bayar ba za ka yi ba sai dun mutane in za ka yi ba za ka yi dun mutane to zalla sallallahu yana cewa farkon wanda za a yi hukunci ranar kiyama mutumin da ya shahada a dagan yaki sai Allah ce a kawo shi sai Allah ce to na sanar da kai ni'ima ban maka kaza ba ban azurta kai da musulunci ba ban azurta kai har me kai abu me kai da irin abin da na baka sai shi ya ubangiji na yi yaki na yi yaki hannun shahada sai annabi shi ya Allah ce kariya ne kayi yaki ne a ce kai jarumi ne kuma an faɗa a wuce da shi wuta hakan za a zo da mutum ya nemi ilimi ya sanar da mutane shi ne ilimi ne ya karatu qur'ani sai ya zo da shi Allah ce to na ni in da ka a duniya na mai da kai malami ya ce ya Allah na yi karatu na karanta na yi wa'azi Allah ce a'a na san da kai kuwa ka yi karya ka nemi ilimi don a ce kai malami ne to an kuma faɗa a kai shi wuta Allah zai kawo wani wanda ya yalwata shi ya ba shi nau'o'in kuɗi musallar da ce na ni da ka mai kai zai ce ai ban bar wani aiki na gaba sai na aikata Allah ce kai dai doka faɗa a kai shi wuta sai mun sai na kuma amrun al'asi yana ce na ce ya rasu Allah ba ni labari yaya mutumin da ya ji hadi ya ji yaƙi da ƙarin sai ya ce ya abdullahi na amri in ka ta sabira in ka yi yaƙi kana mai haƙuri mai neman lada Allah zai ta da kai mai haƙuri mai neman lada in ka yi yaƙi don riya don a ce kai kafi kowa kasa mutane Allah ne ta kai haka to shi ne Allah ke ce man kana ya yi da ma a rafi fa ya amal amalan salihan wala yushriku shi sai nan dan ya ce akhwafu ma akhafu mafi gun tsoron abin da muke tsoron a kan al'umma na riya da shahawa boyayya to wannan kenan karfin hasada wala turai bal ikisara ila haka duk abin da za ka yi ke nufin Allah to wal kibru imma bi ulumi aw nasab aw zumani aw fi lida'atin nashan fa amma ma'asiyatun turus zillan khairu wa da'atan turus kibran shar shi ne ke kawo girman kai ne imma bi ulumi ko dai kana da ilimi aw nasab wani dan wani ne an zama ko jama'a kaza na bina an fi da ɗa'ajin ko ko aiki na biyayya na sha wanda ta faru to an yi ke za ta takabbar yari karka girman kai ya kai dan uwana domin shi girman kai yana zamar da kai zuwa wurin da ba zai kai ka da halaka karo ka walakanta musulmi wala ka ta dan uwa musulmi bai faruwa sai saboda girman kai wani wani ne shi ma wani ne shi dan wane ne dan kaza to to amma da'a shi an san bin Allah alkhairi ne sabon Allah shari ne to idan za ka sabi Allah ya sa ka yi kuka ka ji tsoron Allah ka tuna Allah to ya fi ka bi shi da girman kai shi ce ma'asi ya tunturu su zanna ana ba da bisa a wannan a wannan baitin wata mata ce mutumiyar banza ba abin da take sai lalata sai wani bawan Allah yana wucewa kofar gidanta kullum yana wucewa kofar gidanta kullum to dama an ce idan ka ga mutum Allah ya aibata shi da wani abu karka karka aibata sai Allah ya yarbe ka su zai zo su ce matan banzan da ne kaza ne kaza ne kaza to nan sai Allah ya ce to ai kuwa za ka ga yadda za yi sai Allah ya jarumce shi da fanta ya zo ita kuma kamin a je wani ta sai an yi buki ya ce shi ma fa yana so shiga wajen ta aka ce malam har da kai shi ba neman ku ya san sai da kayan sa ya bukin nan har ya shiga ɗaki sun zauna tare da ita sai tsoron Allah shi dawo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ilaihi raji'un abu da goma abu da goma me lafiya kai kowa na ta neman saduwa da ne gaba sai yau inna lillahi wannan abu mun taba yi ba a'udhu billahi min shaitani wayyo Allah na halaka na halaka daga abu da goma ko kawo mahaukaci sai ya ce wai wannan abun da ya faru gare shi sai ce zaman birni ya kawo mun wannan aiki sai koma ƙauye kullum ɗaki yana ta kuka yana ta kuka Allah ya gafarta mishi sai kuma matan nan Allah ya taimake ta sai ta ce yanzu wannan bawan Allah bai taɓa yi ba ko so ɗaya yake wannan tsoro idan ni da aiki na bai zance ma Allah to a kulle gida ne ko sai na nemi mutumin da na aure shi ta fito duk garin aka neme shi aka rasa shi ya ko aka gaya mata a ƙauyen su kaza ƙauyen su kaza ta shirya ta kuɗi ta je ta sarrafa ina mutumin nan mai sunan kara mai kama kace yana daki an gaya mishi ga babuwa yana fitowa ya ganta ce inna lillahi ba sai ba ya biyo ne sai ya so mai nan take ya fita ta ce to bala'i kan bala'i ga wancan bala'i ga wannan bala'i ta ba da kisan ta to abin da nake so ba Allah yana da dan uwa mutum kirki ka ce to na tuba da daga na a gare shi an shi zai ta ta haifi zalihan bayan Allah manya mutum bakwai daga wannan ma'asiya ne to sun san shi Allah ba bayan son ka sabe shi wani ba bai son ka ce ka sabe ne ba za ka gafara ba kuma Allah ce da tuka ku sabon Allah ku bi Allah Allah zai tafiyar da ku ya kawo su to dai ka ce ka Allah ka tuba to gobe ma ka kara ka ce ka tuba shi ne ce ma'asiyar su sabo wanda karshen shi zai gayar maka da kaskanci ka yi kuka ka koma ga Allah ba sharri ba ne amma wada'atu biyayya to su kibran wanda take gada da girman kai wannan shafin sharri ana faɗin kisan kirsitu abidina da mutum ne mai ibada ya yi girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka shi kuma me yana haka da girman kai tukuna duk takaman ka ne mace ta haife ka duk takaman ka kuma dan adam adam ne ubanka sai da ya ce kullukum min adama wa adamu min turabin ko kana tafiya a ƙasa kana ta gaba to cikin zaka koma min ha halakana wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra duk ka gama takaman karen daga gama sai ka nemi marigi ko na ce a kai kai daga fito ka isa ka ce ba za ka ba a ce can kana baya da dole ka tafi kawai kuma kana cewa da shi sa Allah ya ce inna halakana kun min zakarin wa usa ko da ana kun shuhuba wa qaba'ila wa kafli da arab ba wai ni malarabe ni bahaushe ni kaza ba kaza ba kaza ni mai kudi a inna akramakum inda Allah ya ashkiku kaga to in ka san ko kasa ne kai ko za ka koma kasa me na ganin duk tsawon kare ba za ka ko sai ka dawo kasa wannan ke wallan karfar da su min al'afati illa bi shay'in qarifin tuwati to shi tafiya kowane gari in za ka dole sai ka samu masanin hanya idan ka kama hanya ba masanin hanya yana yiwa ka bace a daji in ko mota ne kana gudu ba wanda ya san hanya yana faɗa yana yiwa ka bada a gada to shi tafiya zuwa ga Allah ya ake yi ko Allah ce fafirru ila Allah fafirru ku gudu zuwa ga Allah yanzu za ka yi gaje wajen Allah ko wajen bauta ba ka'ida ba jagora yana yiwa to fallasa ta halasu to na gaya maka aiko ba tun daga can rai na da aiki ruhi na da aiki girman kai aibi jin kai aibi hasada aibi to ya za ka yi ka kubuta da wannan falasta ta hannu su bin al'afati ba za ka samu kubuta daga wannan aibi ba illa bi shekin arif sai da shi masani tuwaci wanda kake zai ke masa domin mai mai ibnu ashirin jariya sahabu shayhan arif al-masalik yaƙihi min ɗariƙihil mahaliki idan kana son ka zauna lafiya ka rubuki shehi masanin wurin shiga wanda zai kiyaye ka hanyar mahalaka a hanya ko karatu kake ce za ka yi kasan ilimin ƙur'ani kai sai ka fi malam ce wannan shi ne ba wannan shi ne alu wannan shi ne kaza wannan kaza shanyar ka kenan a wannan in ka gama kana son ka san ilimin alƙur'ani ilimin salloli da hadisi sai ka koma wannan malamin shi zai nuna maka kaza wannan kaza wannan farilla ne wannan musafi wannan in ka gama wannan to kana son kai tafiya wajen Allah sai a koma wajen shi wannan karatun su ba rubutu bane karatun su ba rubutu bane dokta ne yayi karatun ya gama amma yanzu zai aikin kanka ba karatun yake koya maka ba sai dai za maka wani agogo yana matsawa ko yana kallo me yake kallo ka sani ko yana so ya fitar da kai daga ciwon to sai ka samu ashe ni wanda ya ba za ka kubuta daga wannan aibobi ba shine idan ka zo a sufaye wanda suke masana Allah sai su dinga maka maganin istighfari ka sha kwayoyi da safe ka sha kwayoyi istighfari da rana ka sha salatin annabi da lokaci kaza kana yi kana yi yana hawa wanda ka yana binciken ka can kuma sai zo shi to shikenan ga wasu azkar ka dinga yi yi zikiri kaza yi zikiri kaza yi zikiri kaza to tun zuciyarka bai natsuwa har ka kai mai inni ala bi zikirin lahi to shi ne idan ka rike shi zai kubutar da kai daga tarko masharari ya daure ka da zikiri domin ne shi sallah da Allah ta nahi an fasha ko wal munkari amma sai ce wala zikirun lahi shi sallah ga mai sallah zai iya yin sallah ya gina ya karya ya caca ko ya azumi haka amma zakiru ba wala zikirun lahi akbar wanda ya rike zikirin Allah kullum saboda Allah ne da safe zikirin nan ba ta barci shi ne shi to sai ya daure shi da majalisar zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hudu majalisar zikiri aflalu min salati al rak'ati halarta majalisar zikiri ya fi sallah raka'a biyu halartu majalisar zikiri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ana jami'u man zakarani ko ni abokin zaman mai ambato na ne lokacin da kake sallah shi ya fi samun dama a kanka da zarar ka ce Allahu akbar to naka zamana to naka zamana ya abin nan kaza ya kasuwan nan ya ina ya ina amma lokacin da kake zikiri shi nan gudu yake to kaga wannan sallar shi yana tare da kai shi kokarin shi sai ya fata maka sallah amma lokacin da kake da la ilaha illallah la ilaha cikai wannan ya mulala ta sai ku shi ne da ya ce halartar majalisar zikiri ya fi sallah raka a saboda ne manzan la yana zaune wata rana sai mala'ika ne wuri shi ya rasu da lahi ka je ka masallacin ka ga zuciyar allah na fari da su sai ya fita ya samu su yi da'irar zikiri a wurin sai ce yi masu sallah ya ce mai zo nan da kuna suka ce muna zikirin allah ya ce allah na gama ku da allah ba abin da ya zo zikirin Allah su ce sai zikiri sai da mai ce ban nemi kuran tsino ina tuhumar ku ba ina so in shaida muku ne bushara yanzu mala'ika jibrilu ya zo yana ce mini Allah yana fari wa mala'iku da wa shuhudu alfi jananatin to sannan kuma majalisar zikiri ya fi ka halarci janaza dubu ya fi ka gaida mara lafiya dubu wannan kenan fantum sukan bi ismul mashayi idza aradta laila idzan shami to kai duku da igiya na shehanne mai igiyan su shi mai da ruwan suka kenan shi ne igiya amintacce إلى أن تقول الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الله سبحانه وتعالى يا سنة سنة أبا cewa ba zai sa wani mutum a hanya ba sai ya kama malami wanda ya san Allah da sirrin Allah da rububiyan Allah kusan ce ka yi da iyan shahanai za a rata idan ka samu na in kana fi naila izin samun buwaya sha mihin marau to shanan suna da yawa wanda Allah ya su sai ce to bari ba ka dawa hayar shi min da har bi da ibadi imamu na tijjani zura hanai barzo kullu alamin nas lam ma yakunu shamsu wa hayar kullu tariq bil ilma'i tariqati aylan tariquhu aylan bil mafi fici shi hanai muka na zamani idla in ka ji an ce idla ka saki babu kai shi ne imamu ku shugaban attijani zuwa akhlaq da shi abu da abbas abu da muhammad attijani wanda shi ne shi ne wani ke ji ala auliya ko jami'an kullu ko bari kullu da kullu taji wani tijani tijani baharun min al-ilm wal irfan zahirun mushahidun mughadidun musirrun mumarjan shi shi jami'an ce tara matsayin katmiya da hatmiya da gurbaniya babba shi ne ya ce to shi mafi bicin shahanin za ka rike na zamani bine da ki take babu gaini imamu na shugaban mace shani in aka zai kuma abokin ɗabi'u mai kyau barzan kulle arifi shi ne matattarar dukkan wani arifi wa ƙunsu shi ne tushensa don gare su wani bugun shi ne makokogansu su shi rana ne shi ke cewa ba ruhi wa ruhu sallallahu alaihi wasallam haka za ruhi na da ruhi manzo Allah haka ko ruhu sallallahu alaihi wasallam tumiddu al-anbiya wal arsala wa ruhi tumiddu al-awliya wal aqdam nan manzo Allah da raina haka suke da na wannan na annabi na sama da wannan sama duk abin da ya zo daga zatin Allah na annabawa hannun annabi ke zama sai dinga zuwa wajen annabawan fabi da ya ce wannan annabi wani wannan annabi ni ko duk wani waliya wanda ya zo daga annabi to ta hannu zai faru ta hannu zai faru ne ke raba shi sa hikimar kenan idan kana ɗariƙar tijjaniya aka ce karka je wani ɗariƙa ka kama don daga gidan ku ake kai wancan gidan ya ana raba ku a ga gidan ku kai kuma ka je baracin gidan ka ce a gidan ku ai dawo za ka da gidan ku shi ne mafi fitin ɗari ko duka domin dukkan ɗari kun da kake tu abin da ke faruwa sun karɓa da yanzu asalin ɗari ko duka za ka ga daga sai na ali sai na ali ya zama jin manzanta sai ya rasu Allah ka ba ni wani abu wanda baka ba kowa ba wanda za ka kyanance da shi ce aliyu ce la ilaha illallah ya wata la ilaha illallah sai shi ya rasu da wannan kuwa na faɗa wani abu wanda za ka keɓance ni da shi shi ne ke so ka ba ni sai ce rufe doka ga yanzu ce la ilaha illallah bai faɗa so ku sai wani imani irin sanyi a zuciyarsa ya shiga wanda bai taɓa kiyansa to asalin dalilin aura da ke sai na ali ya lakana ma hasan al-busri hasan al-busri ya lakana ma dawo da da'i haka nan aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya asalin dalili ke amma jare zai ce wuya za ka je ka karba a je ka karba ai la ilaha illallah wa shi nan cikin alqur'ani ne cikin ba riga na cikin alqur'ani sauransu a ka je ka yi din kai na Qur'anin za ka samu lada amma wancan jam'inin ba annabin la ilaha illa hu samu ku zama musulmi ba to me yasa Ali ya ce a bashi nashi ko ya ce ai babu wani abin da la ilaha illa amma yana son ya cira daga bakin annabi ya fada a bakinsa da ya ji haka ya cira sai ji wani abin ya canza haka nan zikirin in ka kama kana yi za ka samu lada is imani za ka samu lada haila za ka samu lada amma zikirin da ka je ka karbo a wajen tafkiri da aka yi maka faɗa ka faɗa ba daidai yake ba daidai yake kan misali idan ka ɗauki littafi mai fassara da hausa za ka iya karanta za a iya iya karanta ka san fassara za ka iya fassara to amma wallahi wanda ka je gaban malami ka zauna ka karanta ba zai taɓa daidai ba zai taɓa yiwa ba ka yake zai taɓa daidai ba akwai fassarar ƙur'ani da da hausa to in kana zuwa in dai kai ka je makaranta ka ji ne za ka yi bambara kawai da zarar mai ji ya ɗauko a wajen malami ba
Allah ya saka sai ka ga abin ya rikici to ai komai da dalili ne a ga ciro inda abin yake inda abin yake kaga malaman da in ka je wajen su karatun hadisi ba a fassarawa ne saboda ba za ka yi hadisin ba ma sai ka san duk abin da ke ciki ba za a baka dama ka ɗauko fassa littafin hadisi ko muwadda ko buhari ka sa a gaban malami ba a da sai ba wani abin da baka sani a ciki ba to in ko baka sani in ba wani abin da ka sani me kai ka sa a'a na kalilin sai ka sai ka je hadisna wani hadisna fulani hadisna fulani shi kenan kai wanda kake da karamin karatu to wani irin karatu ne don shi yana iya kowa ya shi na kale na kale shi sa rashin na kale na taɓa yin wani malami yana karatu hadisi na da gane bai na kale ba sai ya zo in an kai tafiya a hadisin buhari in an je an je za ka ga ya sa haka da haka ya wuce to magana ne a ciki shi da ya zo sai ce ha sai ce a wannan buhari ya ce ha a wannan buhari to alhali ko haƙulin isnadin haƙulin isnadin juyar da isnadin to saboda haka shi na kari cirowa ko meye ya gaje ka cirowa inda yake to shi shi ne gaskiyar magana shi ne to nan akwai bayanai wani goma sha lokaci ba zai ɗauke mu ba sai mu dakata don akan maganar da ne kan tijariyar nan akwai maganar bayanai wani goma sha biyu na sababin da ciwo yake cewa haihu shi dari bil daki imamu na tishani me yasa ya ce haka me yasa ce da shi babban kullu arifi me yasa da shi asalin lahum wa yanzu shamsu to za mu ji bayanin a zamanin